إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر قال حدثنا بديل أو بديل بديل عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي إن لله أهلينا من الناس tabbas Allah madaukakin sarki yana da wa'insu bayansa cikin mutane qila manhum ya rasulullah aka ce su wane ne qala ahlul qur'ani sune ahlul qur'ani kenan ku aka ce inna lillahi ahlina shi a fassara shi da me a ce Allah yana da me eh ahl eh to ahlul qur'an shi ka ce mai jama'a alqur'ani ma'abuta alqur'ani iyalan alqur'ani ahal ba iyalai ba kenan sune iyalan alqur'ani aka masallacin ruwa ana sallah sahun farko ko na biyu kowane lokaci akwai wanda suka lizamci hamsa salawat sai a ce eh ahlul masjid ne shi kenan iyalan masallaci kenan in ba su zo ba an sani in sun zo an sani su sun zama da su ake komai a masallaci kenan dole a ba su a kulawa sama da wani an fahimta wani yayi me a'a wannan kuma wata mas'ala ce daban فالنوت مسألة جيدة قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن مغيث عن كعب قال عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل كل زمت القرآن فهمت عنك ليكنا ونور الحكمة ده حسكين حكمة وينابيع العلم مقل أولان علمي كنا وأحدث الكتب بالرحمن أحدا shine karshen littafin da ya sauko daga Allah madaukakin sarki wa qala fi tawrati ya fada a cikin at-taura ya muhammadu inni munazzilun alayka tawratan hadithatan taftahu fiha a'yunan umya za sauka ma da alqur'ani littafi da zaka bude idanu idanu na da ba sa gani wa azanan summa da kunnaye da ba sa ji wa quluban gulfa da zukata da suke rufe alqur'ani kenan ko aikin da suke yi kenan ko zai bude muku idanu zai bude kunnayen ku zai bude zukatan ku masu alqur'ani kenan to waɗannan duk waɗanda ba su da alqur'ani fa ba su da wannan daraja duk inda suke duk inda suka kai ce kasashen da suka ci gaba suka ci gaba cikin me cikin me eh ai duniyancin duniyar kanta cewa aka ya da muna zahiran min alhayati duniya rayuwar duniya ma zahirin ta suka sani ba san ta eh ya da muna zahiran min alhayati duniya wanda suka san mecece duniya zahiri da batini su ne annaba da manzannai da mabiyansu ba haka bane ba cewa ga ya'lamuna zahiran duk wannan hayaniyar da suke yi wallahi tallahi ba komai bane aka lokaci ne hayaniya ce ba mun karanta ba shagan je kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum azanatu hazaratu alam yatikum nadhir qalu bala qad ja'ana qad ja'ana nadhirun sun tabbata fakazzabna muka karyata shi karyatawa suke yi sannan su kawata muku ku bar imani ku je kuna bin su fakazzabna wa qulna ma nazzala Allah min shay'in in an ce a ce in antum illa fi dalalin a lokacin za su fada wa kalu laukun na nasmau au na filu makon na fi ashabi sa'ir fa a tarafu bi zambihim fa su kalli ashabi sa'ir Allah ya kiyaye duk wanda Allah ya baka addinin musulunci ya baka alqur'ani da sunna aika shi kenan sai ka gode ma Allah kenan ko قال حدثنا سهل بن حماد أليس كذلك قال حدثنا شعبة قال حدثنا زياد بن مخراك عن أبي إياس عن أبي كنانة عن أبي موسى أنه قال أبو موسى يتي إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وأن القرآن ما ناس لا ذاك سامو لا دشي وكائن لكم ذكرا زي زموكم ذكري أبن أنبتو وكائن عليكم وزرا سأنكم زي زمو ليفي أوجنكم ittabi'ul qur'ana ya zai muku amfani kuma ya cutar da ku in an bi abin da ya fada sai a samu me in an ki abin da ya fada sai a samu me alqur'ani kenan eh shekaru shekaru 1970 zuwa nawa aka samu wani wani dalibai jami'ar islamiyya azan daliban afirka din nan duk dalibin da ya zo renon ingilishi suna dan abin nan amma duk dalibin da ya zo daga renon faransa ba su da kunya ba su da addini suna da wahala duk inda faransa ya rena akwai fajir akwai kafirki fili ba sa koyewa duk inda ingilishi kuma ya rena za ka ga suna akwai munafirci abinda ake tarbiyyantar da su a kai sai wani ya tashi ya ce ai alkur'ani ma bata ne aka tashi don mai zai fada don mai to aka zo ana tattauna ana magana ana sai ga Sheikh Muhammad Lamini Shingiti ya shigo aka ce gashi ya ce alkur'ani bata ne ya ce yudhillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran wa ma yudhillu bihi ittabi'u alqur'ana la yattabi'annakum alqur'ana ku bi alqur'ani kar ku bar alqur'ani ya bi ku duk wanda ya bi alqur'ani zai shirya zuwa ga Allah duk wanda alqur'ani ya bi shi zai tura shi da kiyarsa jefa shi wuta fa innahu man yattabi alqur'ana yahbit bihi fi riyadil janna wanda duk yabi alqur'ani alqur'ani zai jima jagora zuwa aljanna wa man ittaba'ahu wa man atba'ahu alqur'an yazukhu fi qafahu fayakdifuhu fi jahannama zai tura shi daga kiyarsa ya saka shi wuta Allah ya kiyaye قال أبو محمد يزوق أن يدفؤ قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن أيوب قال سمعت أمي إياس بن عامر يقول أخذ علي بن أبي طالب بيدي سيدنا علي بن أبي طالب يا كام هنونا ثم قال إنك إن بقيت سيقرأ القرآن ثلاثة أصنام قرآن ثلاثة أصنام إن كرايو ذاك متاني سنزو ما سكرت القرآن سنك سكشي نعم fasinfun lillahi wani bangare su suna karanta ne saboda Allah wa sinfun lijidali wani kuma suna yi ne don a ce sun iya ana jayayya wa ya gwaiwa su wa sinfun lidduniya wani kuma suna yi ne don su nemi duniya wa man talaba bihi adraka wanda ya nemi alkhairi da alkur'ani ya nemi tsira da alkur'ani zai riska abin da yake so zai samu alkhairi ko ba haka bane ba mutane ba sinfin lillahi masu karanta saboda Allah ba za su taba jin cewa Allah ya ba su alkur'ani sun addace sun iya karatu alkur'ani sun haske ba za su taba jin cewa don ba su da kuɗi ko in Allah ya yi musu da ba kenan suna ganin eh kowa da abin da Allah ya bashi in kare na da abin da Allah ya baka dole ka dole ka bi wanda ka bi wanda ma yake kasa da kai eh ba haka ce ka yadda da abin da Allah ya raba ya baka zaka fi kowa wadata ba haka bane ba haka Allah ya raba arzikin shi abin da kake gani kana so din nan Allah zai iya baka shi bai baka ba sai ya baka abin da ya baka to abin da Allah ya baka in ka gode mishi to shine zaka ga baiwar Allah a cikin wannan al kai aure Allah ya baka yaya mata sai ka butulce to zaka samu tashin hankali sai ka gode ma Allah sai kaga Allah ya sa wannan ‘ya'ya matan sun shigo maka da maza da za su yi ta yi ma hidima fiye da ‘ya'yan da ka haifa baya faruwa in Allah ya zuta ka da ‘ya'ya maza sai ka gode ma Allah sai ga Allah ya sa musu albarkar da za ka maurin rayuwarsu in Allah bai baka mana kaso na uku Allah bai baka haihuwa ba Allah bai sa ka haihu ba shi ma baiwa ne sai ka gode ma Allah in ka gode ma Allah a wannan baiwar ya baka ƴaƴa mata baiwa ce ya baka ƴaƴa maza baiwa ya hana ka shi ma baiwa ne ba haka bane ba to yaushe za ka samu yaddar Allah cikin duk abin da Allah ya maka sai ka yarda da Allah abin da Allah ya kaddara haka Allah ya kaddara ba sai na haihu ba to duk ƴaƴan unguwa mutanen unguwa wallahi sai Allah ya sa su zama ƴaƴanka me ake bukata ne za mu za a aika aike ake yi ne ana buka kowa na so ka aike shi kowa na so ya ma hidima Allah duk sa'an da Allah ya hada ka ɗaya zai iya baka dubu to amma yaushe za ka samu ka san wannan ko ka samu wannan sai ka yarda da kaddaran Allah sai ga Allah ya sa ƴan mutanen unguwa duk suna yi ma biyayya suna kyautata maka suna shikenan to yadda Allah ya kaddaro maka kenan bai wanda Allah ya maka kenan waɗansu za su yi maka an fahimta to duk wanda Allah ya bayar abin da ake so ka yi imani da haka ka yadda da shi ka gode ma Allah to za ka ga kuma amfanin godiya ma Allah قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا قال لأبي الدرداء wani mutum ya fara ma abu darda ya ce inna ikhwanaka min ahalil kufa min ahalil zikiri yuqri'unaka salama ɗan uwanka suna gaishe ka faqala wa alaihimus salam wa murhum falyu'tu alqur'ana bi khaza'imihim kace su bi alqur'ani da baki ɗayan su yi masa biyayya kamar yadda zaka sa dabba abin nan hanci kana ja fa innahu yahmiluhum ala alqasdi wa suhulatin ويجنبهم الجور والخزونة إن سك بالقرآن القرآن زي زي موسى الخير دي أبن دسك يسوس الله زي باس إن كو بصيبة يزاس كما عذابا لك يتكير شنيفين الله يكيعي قال أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا الحسين الجعفي عن حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن, أب... عن ابن أخي الحارث عن الحارث قال دخلت المسجد fa'iza unasun ya kudu na fi a hadis na shiga masallaci sai ga mutane wannan fadakar suna ta surutai fada haltu ala aliyin fakultu sai na shiga wajen sayid na aliyu sai na ce masa ala tara anna unasan ya kudu na fil a hadis fil masjid ba ga mutane suna ta surutu ba a cikin masallaci ba faƙala kad fa'aluha haka suke yi kultu na'am ya ce yi قال أم أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي نينا جمن زون الله صلى الله عليه وسلم ينا فدر cewa ستكون فتن fitintinu za su kasance Allah kiyaye qultu wa mal makhraj minha sai nace to me zai fitar da mu cikin wayannan fitintinu fitintinu za su kasance za ku zo a kirkiro muku fitina ku samu kusan shekara kuna zare kowa ya rude duk sai da manzo Allah ya bada labarin komai فأخبرنا بما كان وما يكون إلى يوم القيامة حفظها من حفظها ونسيها من نسيها fitina ta zo muku kowa ya rude fita hayyacinsa a manta da hanya da kuma hanya kusa kusa hannun kowa kowa ya rude su kuma wanda suka kirkar fitina sun yi ne sun yi ne don su karya mutane su cutar da mutane su halakar da mutane muka aka ce to menene mafita daga wannan fitina قال كتاب الله littafin Allah a lokacin da fitinan ta faru masu littafin Allah ne ma suka fara ruduwa suka fara rudewa kafin ma kowa kitabullah duk abin da ya faru ka dawo cikin littafin Allah za ka ga Allah ya nuna ma ga yadda za a yi ga abin da ke faruwa ga gaskiyar magana ga yadda take amma sai aka rude aka bi kitabullahi fihi naba'a ma qablakum akwai labarin abin da ya gabace ku wa khabaru ma ba'dakum da labarin abin da zai zo baya daga baya wa hukmu ma bainakum da hukunci tsakanin ku ya za a yi me yake faruwa me yake faruwa huwa al-faslu laysa bil hazli shine yake rarrabewa ba wasa bane huwa allazi man tarakahu min jabbarin qasabahu Allah duk wanda ya bar alkurani don jabberanci ji da kai da mulki sai Allah ya karya kashin bayansa ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله duk wanda ya nemi shari'a ba cikin alkur'ani ba sai Allah ya batar da shi wa huwa hablullahi almatin wa huwa dhikrul hakim wa huwa siratul mustaqim wa huwa alladhi la tazighu bihi alahwa'u wa la talsabisu bihi alalsina la tazighu bihi alahwa'u wa la taltabisu bihi alalsina wa la yashba'u minhu ulama malamai ba sa koshi ba sa gajiya ba sa koshi da karanta shi da wa'azi da shi wa la yakhlaqu an kasratir radd yawan karantawa baya sa ya sufa alqur'ani ya sufa duk sa'an da ka karanta sai ga shi sabo yake wa la tanqadi ajaibuhu la tanqadi ajaibul qur'an sai dai in baka san menene alqur'ani ba eh haka suka ce kullama tadabbarta ma'ani alqur'an izdatta istighraban ka'annaka lam taqra'ahu min qabl alqur'ani kenan to amma kaza kaza ka gama ka shafa ka tafi ya zaka ka san alqur'ani ka karanta ko da shafi ɗaya ne bi tadabburin kai tadabburi kamar da hankali a ciki duk abin da ya faru duk abin da ya faru maka ko da safe ne ko da yamma ko da menene karbude alkur'ani kana karanta ba za ka samu shafi biyu ko uku ba sai kaga warware sai kaga maganin wannan abin a inda kake karatu din duk inda kake karantawa ba za ka karanta shafi daya biyu uku ba sai ka ji sanyin rai sai kaga maganin wannan a cikin alkur'ani mu'jizan alkur'ani kenan kana so ka gwada tun daga jiya ko yau tun daga yau ko ولا تلبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن إن سمعته أن قالوا شين دا الجنو سكا جيش با أبن دا سكا إنا سمعنا قرآنا عجبا منجا القرآن من بما مايك هو الذي من قال به صدقة شين دو وان يفد القرآن يقسكتا ومن حكم به عادلا ومن عمل به أجرا أكو أبن دي حكمكما ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم خذها إليك يا أعور كربي وانا ناباكا وانا كلمومي ما سوطا ما سوطا دا جيك ناباكا قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن سنان عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن الحارث عن علي قال قيل يا رسول الله إن أمتك ستفتتن من بعدك يا من الله الأمة ذات ذا فتنيس باينك ذات شجع فتنو إري za su samu fitinu iri-iri tun daga tun daga hurubun ridda tun daga kaza kaza kaza kaza har karshen abin da ake ciki yanzu na wannan fitinan da ta faru fasala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ausu ila mal makhraj minha ya manzo Allah al'umma ka za ta samu kanta cikin fitina to meye mafita ina mafita qala alkitabul aziz alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid littafin Allah shi ne maganin komai da a ce ana cikin natsuwa duk abin da ya faru malamai da suke sun san alkurani sun sun suna ta su a zauna a tattauna mai ne yanzu yanzu sha ga karshen komai amma waɗanda ake ganin su za su ba da haske su ne farkon wanda ya rude su ne farkon waɗanda suka rude a kulle masallatai ba asham ba tafsiri ba ba ba sai ka ce dama suna da ajiyayya ne da Allah suna neman wanda zai zuga su su yi fito na fito ba haka bane ba a kulle masallatai ba sallar ba ba ba sallar jami sallah ma ai inda za mu je mu tsira kuma nan aka ce babu mu gudu mu gudu mu je ina mu gudu mu je ina man ibtaga alhuda fi ghairihi faqad adallahu Allah duk wanda ya nemi shari'a ba a cikin alkur'ani ba sai Allah ya batar da shi wa man waliya hadha al'amra min jabbarin fa hakama bi ghairihi qasamahu Allah duk wanda ya jibinci al'amarin mu masu mulki masu ji da jabberanci sai su karbu da alkur'ani suka yi aiki da son zuciyarsu qasamahu Allah ma'ana qasamahu Allah sai Allah ya karya kashin bayansa shi kenan ba zai taba samun nasara ba a cikin rayuwarsa har ya koma ga Allah huwa zikirul hakim wan nurul mubin was siratul mustaqim fi khabaru ma qablakum fihi khabaru ma qablakum a cikin shi akwai labarin abin da ya gabace ku al'umma kaza ta yi kaza ga abin da ya faru al'umma kaza ta yi kaza ga abin da ya faru al'umma kaza ta yi kaza ga yadda aka yi aka fita ga mafita ga menene sai an karanta wannan duk a zauna a tattauna sai a samu mafita a cikin yini ɗaya ko kwana uku amma al'umma ta rude ga shirya a hannunta ta jefar ta je tana neman shirya a cikin bata fihi khabaru ma qablakum wa naba'u ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum وهو الفصل ليس بالهزل وهو الذي سمعته الجن فلم تت فلم تتناهى أن أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عبره عجائبه ولا تفنى عجائبه ثم قال علي للحارث خذها يا أعور قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا سورة البقرة قال الفهم بالقرآن وند أكباش فهمت القرآن أم باش الخير من يوى قال أخبرنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيه عن مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء قال الكتاب يؤتي إصابته من يشاء يزي با وندي zai samu katari wanda ya ga dama Allah sai ma bude a cikin alkur'ani kana karantawa sai kana ganin mamakin rayuwar duniya قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن خيثم قال قال لامرأته إياك أن تدخلي بيتي من يشرب الخمر kada ki kuskura ki shigo da ki shigo da mashayin giya a gidana saboda me ba da an kana yuqra'u fihi alquran kullu salatin ana karanta alqurani kowar kwana uku za sauke ki shigo da mashayi a gidana kada a kuskura ruduwa fa rudu ba rudani fa ba yanzu aka fara ba har ko da manzon Allah ya bar duniya me al'umma ina al'umma ta samu kanta yaya ta samu kanta a cikin me akwai rudu sama da rashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai hankali ma sai da ya kusa zautuwa ba haka bane ba wannan ya fada wannan ya fada wannan ya fada sayyidina abakar da yake akwai nutsuwa da yake shi a natsa yake ya san abubuwan da yake ya san inda shari'a take bai ce ma kowa komai ba sai je tabbatar da abin da ake faɗa din ya tabbatar da haka yake ba waiwai ba ne amma ba ka ba har sai na abbas sai da ya sai da abin ya fitine shi ba haka ba ne ba sai na abbakari ya sallama yansa ya shiga ya gani ya tifta hayyan wa maitan ya rasulallah ya tabbatar daga hakikanin al'amarin yadda yake sai ya fito bai ce ma kowa komai ba balle a yi hayaniya sai je ja hankalin mutane أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ما مغنى ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبت على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز سيكون وايدا وتشكي حياتي ويسكتي kamar ba su taba jin wannan ayan alkur'ani ba da me aka dauke aka yayo aka magance wannan alkur'ani aka dauke aka magance amma ba kawai ya fi karfin imani wa'ansu a ce manzo Allah ya mutu ya bar duniya to amma da aka alkur'ani kuma fa ashe yana cikin alkur'ani wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wasa ya jizin shakirina wa ma muhammadin illa rasu sai kaga wannan ya fada wannan ya fada wannan ya fada wannan ya fada sai kowa ya dawo cikin hayyacinsa ba haka bane ba قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فتر عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال ما يمنع أحدكم أحدكم إذا رجع من سوقه أو من حاجته me zai hana ɗayan kun ya dawo daga kasuwa ko kuwa daga bukatarsa fattaka ala firashihi yake shingida akan lifidansa yana hutawa an ya kira salasa ayatin min alqur'ani ya karanta ayoyi guda uku a cikin alqur'ani eh in kana da hadda ka karanta ma hadda ka bude gani alif lam kaza kaza shikenan da'iman kana da alaka da alqur'ani kenan duk sa'an da fitina ta tashi insha Allah zaka ga Allah ya nuna maka ga inda aka dosa amma in za ka nemi warware matsaloli wajen waɗanda suka kullota suka cillota shi kenan komai ya dama manufansu kenan karure kuma karure kana koma wajensu kana neman magani babu ai kun ga tawilat iri iri ai an je yaki kaza ai an je kaza ai an kaza an duk abubuwa da ba su da alaka to malakoyan da suka haka me suka samu dan Allah me aka ba su dan abin da za a baka bai ta karya karya ba za a ba an je ayi kaza ai an je ayi kaza ai an je ayi abin da ba shi da alaka shi ga ana ta faɗa an je iraq ai an je yaki an je menene a'a waye ce ana zaune gari ana zaune ne lafiya aka kulle masallaci in ji waye faɗa yaki aka ji yaki suka je suna yi mutane kwamandan yaki ya ce kowa mana muka haɗu waje ɗaya za a zo a kashe mu baki ɗaya ya ce a rarrabu shi kenan shi kenan an guje ma masallaci kenan باب خياركم من تعلم القرآن وعلمه فيينك وان يكوي القرآن يسندش من تعلم القرآن وان يكوي علم القرآن وعلمه كما يسنر يكرنتر قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عبد الرحمن ابن إسحاق قال حدثنا عن نومان ابن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Khairukum fiyayyunku, zababbunku, man ta'allama al-Qur'ana, wanda ya koyi ilimin al-Qur'ani, ya koyi karatun al-Qur'ani, ya yi hijira daga ƙauyensu, ya je wani garin ya koyi al-Qur'ani, da ya iya wa'allamahu ya dawo gida yana karantarwa ko ya zauna ce yana karantarwa. Manzo Allah ce su ne fiyayyunku baki ɗaya. to yanzu kuma zamani ne na siyasa na kudi su ne kaskantattun ba su da abinci a kore su ma inda suke maimakon a tattara su a gyara musu al'amari sai a ce a kore su a kore su sun fitini mutane sun damu mutane kuka sa suka zama haka da ku yi musu gata yadda kuke mai 'ya'yanku gata wallahi ba za su zama haka ba da za su zama haka ba in kana so ka sai ga shiga gonjo ka sai kaya riguna ka sa mota ka kana tafiya kaga almajiri kaman zai mutu don yunwa da kira shi ka cire tsumman ka sa mai mai kyau ka ba shi abinci ya ci kaga yadda zai zamo ya zai zamo ya zai zamo kun kwashe kudi kun je kun boye kun binne kuna kwashe kudi ya za a masu zama haka ba قال حدثنا الحجاج ابن منهال قال حدثنا شوبة قال أخبرني ألقمة بن مرثد قال سميت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم من علم القرآن أو تعلمه فيينك وند يكوي يكوي علم القرآن كوي سند علم القرآن قال أقرأ أقرأ أقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج abu abdurrahman ya karanta ya zauna yana karantar da alkur'ani a zamanin sayyidina usman har aka zo zamanin hajjaj qala zalika aqadani maqadani hadha wannan shi ya zaunar da ni nan ina karantarwa qala hadathana al-mu'alla ibnu asad qala hadathana al-harith ibnu nubhan qala hadathana asim ibn bahdala عن مصعب ابن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلم القرآن قال فأخذ بيدي وأقعدني هذا المقعد أقرئ يتوكيني يزون الدني إننا كي كرن تروى باب من تعلم القرآن ثم نسيه باب انك بيان وان يكون من القرآن يحدث كما يمنت قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى عن رجل عن سعد بن عبادة عن رجل an samu mai kenan cikin sanadi an samu jahala an sa'ad bin ubada anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma min rajulin yata'allamu alqur'ana thumma yansahu illa laqiya Allah yawm alqiyamati wa huwa ajzam qala abu muhammadin isa وهو ابن فائد باب باب في تعاهد القرآن باب da yazo na akula da alqur'ani Allah ya sa ka haddace izifi 60 ko izifi 30 ko izifi 1 ko menene dai ko baka haddace bare kana iya karantawa to kai karin kai kowanne lokaci kullum ba a bari باب في تعاهد القرآن قال حدثنا جعفر ابن عون تعاهد القرآن وين كنا أه؟ تعاهد القرآن أه؟ أه؟ شو تعاهد القرآن تعاهد آهد تعاهد كذا كذا كذا me muka ce muka ce me kula eh kulawa da ba kullawa ba kulawa kulawa na'am me bambanci tsakanin bibiya da kulawa bibiya tafsiru bi da me kenan kulawa tafs- tafsir da me kenan
tafiya ana shi gefe gefe kulawa kuma ko da yaushe ana da bibiya da kulawa wanne ne ya fi kai matuka
hausa ke hausa ba da buwa ba kana
kun da kuka gama karatu kuka shiga kuna mu'amala da inyamurai da kabilu ai dole ku bambanta hausa tun da kullum ka tashi kaje wajen aiki kai da an- kai da kabilu ne dole ka manta hausa mhm قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا موسى بن عبيدة عن صفوان بن سليم عن ناجة بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عبد الله قال أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع ويويت تلاوة القرآن كافٍ أزو أدوك القرآن يزوكو وإن نسكر شماوين سمنتا عن عبد الله قال أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع قالوا هذه المصاحف ترفع ترفع قاع القرآن يا زعرقة فكيف بما في صدور الرجال إن أكأوكنا القرآن ن- مصاحف القرآن تو عندك يتكي زكاة أن حد تزفا قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء والدري زيزو أدوك دوك شسوا يقري باس لسمن تباس لشي أتكي زكاة وينسون قول لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم yesu koma cikin zantutukan jahiliya da wake-wakensu wa zalika hina ya kawo alaihimul qawla to shi ne lokacin da ake cewa idza waqa alaihimul qawlu akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinuna قال حدثنا المعلى ابن أسد قال حدثنا سلام يعني ابن أبي مطيع قال كان قتادة يقول اعمروا به قلوبكم كراية زكاتكم القرآن واعمروا به بيوتكم هكا جدا جنكم قال أراه يعني القرآن يتي هنا الناس أمان القرآن يكي نشي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال ليسري- ليسرين على القرآن ذات ليلة ولا يترك آية آية في مصحف ولا في قلب أهل إلا رفعت قال حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقل عن قتادة قال ما جالس القرآن أحد فقام عنه إلا بزيادة أو نقصان duk wanda ya zauna inda ake karatun alkurani ko inda duk wanda ya zauna ta sai dai ko ya samu ci gaba ko ci baya ko ya samu alkhairi ko sharri ko ya samu lada ko laifi ثم قرأ وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل منا سوكر ومن القرآن دقاء القرآن ميمكي سوكر وما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أي كذا فسر مغانا كنا وننزل القرآن من القرآن ما هو شفاء أبنك شفاء دقاء دكا وتشوتا القرآن كنا akwai waraka ne daga cikin alkur'ani ka karanta za ka gamsu in ka karanta ka yi addu'a da shi ka yi tawaida ko ka yi rukuya za ka samu lafiya in ka yi duk abin da aka yi alkur'ani da shi manzo Allah ya yi ai, la ba sa bin rukuyati ma lam ta yakun shirk babu laifi da rukuya matukan kai ba shifa'un waraka a cikin alkur'ani ake samun waraka to sai aka bar alkur'anin masu alkur'ani wanda suke kula da alkur'ani suka zama kaskantattu wa rahmatu da kuma jin kai lil mu'minina ga mu'minai wa la yazidu zalimina illa khasara amma alkur'anin nan ba zai kara ma azzalimai komai ba shi hasara azzalimai su hasara suke samu dan me sun hana karantawa sun hana a kula da masu kula da alkur'ani sun kaskantar da masu kula da alkur'ani sun yi menene da menene to hasara suke tara ma kansu Allah ya kiyaye قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا رقدة الغساني قال حدثنا ثابت بن عجلان الأنصاري قال كان يقال إن الله لا يريد العذاب بأهل الأرض Allah na nufin yi mutane azaba ahlul ard fa idza sami'a ta'lima subyan al-hikmata sarafa zalika anhu in yaga yara na karatun alqur'ani suna ta karatun alqur'ani almajirai na ta karatun alqur'ani maimako ya musu azaba sai ya musu sauki qala marwan ya'ni bil hikmati alqur'anu mana ashe yara suna karatun alqur'ani din da almajirai suna da amfani kenan ku ana ta ai a wanke a rubuta a wanke a rubuta ana fama da menene alkur'ani suna neman zuwa ina ga suna neman saduwa da Allah kai kuma rayuwanka duka kana menene siyasarka da kudinka kuma ka gama duk abin da ka tara ka mutu ka bar su duk abin da ka tara za ka mutu ka bar su kuma a ji a yi ma hisabi kuma siyasa ka ba inda za ta ba inda za ta nan za ka bar ta shi kenan ta tafi الله يكياي قال أخبرنا محمد, محمد بن المبارك قال حدثنا صدقة بن خالد عن, عن ابن جابر قال حدثنا شيخ يكنى أبا عمرو عن معاذ بن جبل قال سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت يقرؤونه ولا يجدون له شهوة ولا لذة يلبسونها القرآن زي زي صفا أتكين سكا كان اسم تاني كان مدد فاسكي كي زو سنة كرن تاوى باسا جن دادن القرآن دون زوج يسو باتا سو رس بايا سو إذا بذلت جدادن القرآن با يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب زوسا تفا فاتن fatan raguna fatan awakai timakai za su tufa da shi suna sa amma zukatansu zukatan abin nan ne azzi'ab jam'u zi'ib ma huwa zi'ib kerkeci in aka buga misali da kerkeci wajen alkhairi ne ko wajen sharri a'maluhum tama'un wa la yughalituhu khawfun illa qasaru in qassaru qalu in qassaru qalu sanablughu in suka sai sai ai za mu isa wa in asa'u qalu sayghfaru lana in suka muna na kuma sai ai za gafarta ai za gafarta muna anna la nushriku billahi shay'a قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد عن شوبة عن منصور قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية من كيت كيت ya ce ya munana mutum ya ce ya manta da aya ya manta da ayan alkurani da ya haddace bal huwa nussiya shi ai mantar da shi aka yi wastankirul qur'ana ku wastankirul qur'ana ku yawaita karatun alkur'ani ana muzakaran alkur'ani fa innahu asra'un tafassiyan min fi sudurir rijali ai yana saurin fita daga zukatan kirjin mutane minan na'ami fi uqliha yace yadda dabba za a daure ta da ta samu dama ta balle ta tafi haka alqur'ani kuka yi sakaci sai fita cikin zukatan mutane Allah ya kiyaye da su qala hadathana wahab bin jarir qala hadathana musa yani ibnu ulayya qala sabitu abi qala sami'tu uqbata bin amir yaqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kitaballahi wa ta'ahaduhu ku koyi littafin Allah ku kula da shi وتغنوا به واقتنوا karanta shi da kyau da murya mai kyau zayyinul qur'ana bi aswatikum fa wallazi nafsi bi yadihi na ratse da sarkin da rai dake hannunsa aw fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la huwa ashaddu tafallutan min al makhadi fil uqli ya firakum ya firakumi saurin ballewa ya tafi ya fi rakumi sauri yadda rakumi aka daure shi yana samu zai balle ya tafi haka alkur'ani aka yi sakaci sai fita zukatan mutane ala haddathana abdullah ibn salih ala haddathani musa an abihi an uqbah bin amir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamu kitaballahi wa ta'ahaduhu waqtanu wa taghannaw bihi فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاذف الأقل قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن, عن ابن أبي مليكة عن أن إكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي إكرمة ابن أبي إكرمة ابن أبي جهل شنو yake dauka alkurani yana shafa a fuskar sa yana cewa kitabu rabbi kitabu rabbi to shine kake ganin wayan su dauka su shafa kirji sa قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا حمام wanda yayi wannan ba laifi fa yayi ba sabo yayi ba fa eh in kai baka kana ganin ba za ka iya ba sai ka kyale shi قال حدثنا ثابت قال كان عبد الرحمن بن ابي ليلى اذا صلى الصبح قرأ المصحف حتى تطلع الشمس وان إيه صلى الصبح شيء زونا هنا قرأت القرآن عشرة لا تافت قال وكان ثابت يفعله باب an gaba da waɗannan yanzu za shigo babbar magana alƙur'anu kalamullah alƙur'anu mubtada ba haka bane ba marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratu fi akhirih aina khabar al mubtada kalamullah kalamullah khabar al mubtada ومرفوع بالابتداء ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع الخبر بالمبتدا مبتدا اي مش رفع ne saboda fara magana da aka yi to labari kufa da mubtada aka yi mishi ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع الخبر بالمبتدا القران مبتدا kenan كلام الله maganar Allah ne to sa'an sannan jumla ta cika kenan ba ta bukatan wani karin bayani alkur'ani maganar Allah ce shi kenan akwai neman karin bayani kuma to saura ka ce ya aka iya zama maganar Allah ina dalili na ai mana kaziya ce ya kawo kaziya ya tabbatar da kaziya kenan to mecece ke me zai karfafa wannan kaziya قال سيتي أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي عن يزيد بن زريع عن سعيد an qatada qala yace inna allaha la yasta'i an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada allah bihadha mathalan يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين أي يعلمون أنه كلام الرحمن ai sun san cewa maganar Allah ce an fahimta qala haddathana abdullah ibn salih wannan nassi ne ko ko ihtimali ne eh nassi ne ko ihtimali ne nassi ne ma wajhu nassiyatuhu fa ya'lamuna annahu ga shi ya fassara kala ai ya lamuna annahu kalamun rahman eh eh ya lamuna annahu kalamun rahman sun san cewa maganar Allah ce ina kuma zancen ihtimali eh to fassarar da malam yayi ta yi daidai ko yayi kuskure a'a shi zai faɗa ta yi daidai ko ya kuskure eh ya da kai itirazi ka daga murya za ka kuma abu zai قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية عن معاوية بن صالح عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي ما من كلام أعظم عند الله من كلامه babu wata magana da ta fi da girma wajen Allah kamar maganarsa wa ma radda al-ibadu ila Allah kalaman ahabba ilayhi min kalamihi Allah yana magana kenan ko wannan nassi ne cewa Allah yana magana ko baya magana nassi ne ko ba nassi bane ko ko ihtimali ne nassi ne to me ina maganar Allah قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يعرض نفسه في الموسم على الناس في الموقف فيقول يزو cikin aikin hajji yazo wajen mutane ce hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi akwai wanda zai dauke ni mu je wajen jama'arsa unguwarsu kauyensu فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي أي قريشا سن حننا إسد ساكم مغنى أبنجينا كلام ربي هذا نص أو احتمال أو ظاهر أه؟ نص أن أبلغ كلام ربي كلام ربي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير عن ليث عن سلمة بن كهيل عن أبي الزهراء قال كان قال عمر بن الخطاب يجي سيدنا عمر بن الخطاب يجي إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفنكم ما أطفتموه على أهوائكم إن هذا القرآن تبس وأن القرآن مغنر الله جي kada ku ɗauki maganar Allah kuna fassara son zuciyarku kuna karfafa son zuciyarku ka ɗauki matsala ka kawo son zuciya kana ka ɗauki maganar Allah kana neman mafita a ciki kar a yi wasa da maganar Allah ke an fahimta babu fadli kalamin lahi ala sa'iril kalam babin ne zuna maganar Allah tana da daraja ta fi sauran maganganu duk baki ɗaya قال أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم الترجماني قال حدثنا محمد بن الحسن الحمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي من شغله قراءة القرآن عن مسألتي وذكري دون ذكرات القرآن يشغل الدشي da gabarin ya tambaye ni ko zikiri a taituhu afdala sawabi sa'ilina zan bashi fiye da abinda waɗanda suka yi roka suke nema na basu وفضل كلام الله على سائر الكلام درجة مغنى الله فضلا مغنى الله كان سورا مغنى باكي دايا كفضل الله على خلقه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشأث الحداني عن ش... الحد... إيه؟ بضم الحاء الحداني عن شهر بن حوشب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه قال حدث أيوة هذا منطقيا ما أي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن رجل من شيوخ مصر أنه حدثه رجل من شيوخ مصر أقوى عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض وما في ومن فيهن wannan maganar ko da a ce sanadi bai inganta ba gudarin magana ina ma'anarta ba haka yake ba akwai shakka a ciki babun idza ikhtalaftum bil qur'ani faqumu ya ce wa yana cikin ladabin alkur'ani karatun alkur'ani in kuka samu hankalinku ya hadu a cikin alkur'ani sai a yi ta karantawa musaffa za a yi ne tafsiri za a yi karatu za a yi amma in zukatanku ta saba wannan yana ganin kaza wannan aka ce sai a tashi kafin shaidan ya shigo ciki kenan ko qala akhbarana abu numani qala haddathana harun al-awar an abi imrana al-juni an jundubi an jundubin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه ما اتلفتم عليه كقرأت القرآن ما تكون هدو أي أنك زكاة تهدو أكي فإذا اختلفتم فيه فقوموا أنك سامو صاباني أتكي كتاش قال أتكي قبل هيانيا يعني سروت قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حمام قال حدثنا أبو إمران الجوني عن جندب عن جندب بن عبد الله قال اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو قدامة قال حدثنا أبو إمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا باب مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن باب يزول بيان mumini musulmai duka da muminai da kuma ko yana karatun alkur'ani to shine aka kawo misali muminin da ke karatun alkur'ani da wannan akwai imani amma baya karatun alkur'ani me misalin su قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال من الناس من يؤتى الإيمان ولا يؤتى القرآن a cikin mutane akwai wanda zai samu imani amma ba shi da alkur'ani bai haddace ba bai iya karanta ba wa minhum man yu'tal qur'ana wa la yu'tal iman wai su kuma ana ba su karanta alkur'ani amma ba imani cikin zukatansu sai dai musulunci wa minhum man yu'tal qur'ana wal imana wa a cikin mutane kuma akwai wanda za a ba shi imani da alkur'ani wa minhum man la yu'tal qur'ana wala al imani akwai wanda ba alkur'anin ba imani ثم ضرب لهم مثلا سألنا شيكا ومثال يتي قال فأما من أوتي الإيمان ولم يؤت القرآن أما كاغا وند أكباش إيماني باع القرآن فمثله مثل التمرة حلوة الطعم لا ريح لها misalin shi kaman dabino ne ga ce da zaki ga dabino da zaki amma ba kanshi ba kanshi amma akwai zaki an samu ɗaya kenan ko وأما مثل الذي أوتي القرآن ولم يؤت الإيمان كمثل الآسة آسة طيبة طيبة طيبة الريح مرة الطعم كمن ترارين كاشي da kanshi amma kan dan dala tsaci wa uti alqur'ana wal imana fa mathalul uturujja amma wanda aka ba imani da alqur'ani kaman uturujja shi ne tangalin wannan lemu mai zaki ɗin nan eh tanjarin ga ƙanshi ga zaki ba haka bane ba tayyibatun rihi hulwatul ta'ami ga ƙanshi kuma ga zaki an fahimta wa amma allazi lam yu'ta alqur'ana wala al-imana mathaluhu wanda ba alqur'ani ba imani misalin shi matsalul hanzalati kaman kwartowa ne murratu ta'ami ga ɗaci lari halaha kuma ba kanshi kwartowa abu ne mai tsiro wani abu ne mai ɗaci kana tufi hanzali mana hanzala قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو أوانا عن قتادة عن أنس قال عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة مثال كتم كتم مؤمن نكي كرنت القرآن كمن تنجرين نيغا كنشي غازاكي طعمها طيب وريحها طيب أترجة لا تنجرين بيداتي بعدين بيداتي بني ما أترجة إيه إيه ma'ana fassara shi ya bayyana aka ba mangoro binti shuga? in ya zamana ga sunan da aka ba abu sai kai ka ɗauki ma'anan kuma ka kawo mashi wani suna? eh? menene oturujja? ah yau ka taba jin tanjarin oturuja ka taba jin oturuja tanjarin ka taba ji طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حل حلو وليس لها ريح ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة كاشي قرتواني ليس لها ريح وطعمها مر قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال مثل الذي أوتي الإيمان ولم يؤت القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الذي أوتي القرآن ولم يؤت الإيمان مثل الريحانة الآسة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الذي أوتي القرآن والإيمان مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل من لم يؤت الإيمان ولا القرآن مثل الحنظلة ريحها خبيث وطعمها خبيث الحنظلة كنت بجن حنظلة إيه؟ eh yana cikin yana cikin kanaqifi hanzali kamar wanda yake ke tsin kan kwartowa kwartowa ma'ana daci ne da shi kuma ba daɗi ba abin nan ba ki eh me guna me guna na cikin umaru kai su dai fassara da aka yi mana shekaru 60 ma kwartuwa ke cewa kwartuwa muka ce ne kwartuwa ce abu ne mai ɗaci da ba kan shi ga ɗaci ba kan shi ko na kifi hanzali kamar yadda imrul kai su ya ce babun inna allaha yarfa'u lokaci yayi na'am
eh wai me namiji me to اللهم اجعلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم